وعلى آله وسلم
أعوذ بالله توفي.
من الشيطان الرحمن الرحيم ويعقوب
إن الذين فرقوا دينهم gashi gashi gashi gashi وعلا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
jiya mun kwana gunda Allah yake cewa su saurara mu ma muna cikin sauraro ulga ga gaya musu in ta zuru ku saurara a hadu hazin ashe ɗayan wayannan abubuwa ku saurara inna ma mu ma mun ta zuru ma saurara ba ɗayan wayannan abubuwa su zo innan lazina faragu dinahum ko faragu ko faragu wani faragu wai ko faragu innan lazina ka san waɗanda faragu dinahum suka rarraba addininsu duk tilahin da saɓaninsu fi cikin addini ba ka zo ba lahu wata raku ba lahu su ɗauka ɗauki shashin addinin suka bar kuma shashin addinin wakalu sun zama shiyan jama'a jama'a masu rabuwa masu kuma son zuciya daban-daban a yi tara ku dinahu suka bar addininsu allazi umiru bi wanda aka umarne da su da shi wa humul yahudu wan nasara su ne yahudu da nasara sabwanu dan asalu ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gunda muka tashi akwai kofa a mahudar a mafaɗin rana fadin kofin ka tafiya ne na shekara saba'in ko kuma arba'in tun da Allah halitti wannan kofan ran da ya halitti sammai da kasai yana nan a buɗe don mai tuba ya tuba ba a kula kofan har sai rana ta bullo daga yamma to lokacin jiya mun yi maganan wayannan su da yawa abubuwa da yawa ko ya zo wato an na shanar lizami sharuɗan tashin kiyama manya-manyan shine ƙullowa rana daga yamma bayansa sai fitan dabba daga a cikin ƙasa wanda ake ce mata jassasa in ta taɓa mutum sai a rubuta a fuskansa ɗan wuta ko kuma a ce ɗan aljanna kuma wannan ba zai gobe ba har abada to wayan nan kowanne ya riga to ɗan uwansa zai bi shi wato ko bullan rana daga yayi to sai suwan jasasa kuma ya zo safiyan da rana za ta kullo daga yamma da ya samu a cikin wannan al'umma wasu za a shafe su zama biroyi wasu su zama alhazir alade kuma za a naɗa takardun rubutu wato ko ka yi aiki na alheri inda ma ba ka yi ba za a rubuta maka ba kuma alƙalami zai bushe wato abin da aka yi ko an tuba ba za a goge ba ba a ƙari a cikin aiki mai kyau ba a daɗi kuma a cikin mummunan aiki Allah kiyaye mu rai imaninta ba zai amfane ta ba in dai da ba ta da imani ko kuma a cikin imanin nata in da ba ta aikata alheri ba to ba zai ba ba ba zai- ba abin da zai amfane ta ya zo a cikin hadisi rana ba ta gusawa tana tafiya daga mahudanta zuma amfananta har lokacin da zai yi in ya kai matuka in ta je ta nemi izinin za ta koma ta kullo daga gabas sai Allah ya ce mata ta bari ta sake sujjada sujjada za ta sujjada har sau saba'in tana neman izini ba mata izini ba to sai can sai ta ce ubangiji na ni fa tafiyar na da nisa sai Allah ya ce to ta kullo daga gunda da take maimakon kwana uku to shi kenan dare kwana uku dare biyu to a lokacin ba a sanin gwargwadon lokaci na sallah sai dai mutane kaɗan suka su ne masu suke sanin wani abu ya faru su ne mutane masu wurdai masu sallolin da suke cikin dare da mahaddatan ƙur'ani kuma suna masu karanta ƙur'ani in yayi yayi har ya ga ya gama dare yana nan to lallai sai kuma sun san abu ya faru to don haka ne sai su taru a masallatayyansu suna kankan da kai ga Allah suna kuka to a wannan lokacin wannan daren sai Allah wanzin daren sai Allah ya sako ita rana ta kullo daga yamma sannan a aiko mala'ika jibrilu aiko mala'ika jibrilu zuwa ga rana da wata a ce ubangijinku ya ce yana umarninku ku koma ta gunda kuka kullo to da rana da wata gaba daya sai su kullo daga yamma shine wanda Allah yake ce wa jumiyar shamsu wal kamaru an haɗa rana da wata to sai su kulo kuma amma ba su da haske ba su da haske ba su da kuma yalyalin haske to a wannan lokacin ne Allah yake cewa jumiyar shamsu wal kamaru sai su taso kamar raguma biyu wanda aka tababaye su suna jayayya wannan na jan wannan wannan na jan wannan mutanen duniya kuma su yi kuka su yi ihu kuma uwaye sai su yi ɗemuwa ga 'ya'yansu sannan kuma kowace mai ciki don firgita sai ta aihu sai ta wato ta yi barinsa amma mutanen kirki to su kukansu zai umfane su kuma za a rubuta musu lada na ibadunsu da kukansu idan mutum mutumin kirki ne yawa to sai mala'ika jibrilu fajirai masu sabon Allah to ko sun yi kuka ko sun yi menene lokacin su ba zai umfane su ba sai a rubuta musu kunyi asara idan rana da wata suka kai tsakiyar sama sai mala'ika jirudu ya komo ya kama ƙahonsu ya mai da su su zai su faɗi kuma a yamma to a lokacin ne za a rufe kofar tuba ko mutum ya tuba ba za ka yi tuban ba in dai da ba mai tuba ne kofan tuban sai ya haɗe yana da ƙofofi guda biyu ne to sai ya haɗe idan ya haɗe ba za ka ga ko tsagi ba ko ko ɗan tsagi ba za ka gani ba to idan haka ya yiwu idan ba ga ko tsagi ba to an kula kofan tuba kenan Allah baya karban tuban bawa bayan wannan aiki mai kyau ba zai amfani mai aikin ba bayan wannan kuma sai dai mutumin da dama yana aiki in da mutumin kirki ne to kirkinsa na gudana ya zo annabi ya ce duniya za ta take zama bayan bullowa rana ta yamma za ta zauna har shekara 120 muminai suna jin daɗi a cikinta to har mutum ya yi aure ya aihu ɗaya na kirki to sai bayan an shekara talatin ne kuma to shi kenan lokacin kuma annabi isa an ɗauke shi to mutane sai su zauna babu na kirki sai mutane fasikai kawai za su ta yawo a duniya to bayan wannan ba aihon yaya a duniya sai 'ya'yan zina lokacin da annabi isa aka ɗauke shi to a kan wayannan mutanen ne za a yi tashin kiyama allah kiyaye mu to su wanda suka kada ku zama kamar wanda suka raba addininsu su ne yahudu da nasara yahudu sun raba addininsu saba'in da ɗaya saba'in duk ɗan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna nasara kuma sun raba addininsu saba'in da biyu saba'in da biyu da ɗaya duk ‘yan wuta ne ɗaya ne ‘yan aljanna mu kuma allah sauwaƙe za mu kakkasu ƙungiya na addini ɗai-ɗai-ɗai har saba'in da uku saba'in da biyu duk ‘yan wuta ne saba'in da biyu duk ‘yan wuta ne ɗaya ne take kan hanya an can wani bai annabi wace ce ɗayan ya ce allati ana alaiha wa sabi wanda ni nake kanta da nisa da sabaina to mu ne shi ne kadai addinin musulunci amma yanan duk suna da'awa ne Allah kiyaye suna da'awan su ne masu addini alhali su ba addinin suke ba Allah ce lasta mihu fi shayin kai baka zama daga cikin su a cikin komai ba kai wayannan kashi-kashin baka tare da su jiya dai mun zana annabi ya yi zane ya ce wannan shine hanya na ya zazzana hanyoyi haka ya ce to wannan hanyoyi ne kowanne shaidan na kai yana kiran mutane a kai wanda ya bi wata hanya to shi wuta zai shiga inna ma'amuru ka san sha'aninsu ilallahi yana daga Allah shi ke jibinta shaninsu sun mai nabi musamman Allah zai ba su labari a lahira bi makanu ya fa'aluna da abinda suke aikatawa Allah taimake mu
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون الله دي ساكا musu da ayyukansu Allah ya ce man ja'a bil hasanati wanda ya zo lahira da kyakkyawan aiki ai shine la ilaha illallah tafalau ashirar saliya yana da kyawawan aiki lada guda goma in ka je da la'ila'ilawo kuma la'ila'ilawo guda daya ta ishi kowa Allah taimake mu to yana da lada guda goma wannan ba da labarin da kaɗan ɗin riɓanyawa amma in ba haka ba yawa amma in ba haka ba wato aiki ɗaya a takaice akan ba da lada lada saba'in ko kuma lada ɗari bakwai wannan gwargwado ko kuma a baka ma babu lissafi wannan gwargwado ne na imanin mutum ka sani shi riɓanya ladan nan yana bin ihlasi yin aiki don Allah dukkan wanda ihlasinsa ya zarkaka to aikinsa za a ribanya daga goma zuwa saba'in zuwa ɗari bakwai zuwa kuma har yadda babu gwargwarinsa ba a iya ƙidaya ba saboda haka annabi yake cewa Allah Allah fi ashabi la tattahizuhum garran min ba'di fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa hadu mithla udin zahaban ma balaga mudda adin wala nusibu ya ce don Allah don Allah ku kiyaye mini sabaina yawa kada ku kada ku ku riga aibin ta sabaina ko kuma ku yi zaton kun yi daidai da su ya ce da mutum ɗaya naku zai sadakan dinariya azurfa tudunta kamar dutsen hudu to ba zai kai rabin na mutum ɗaya ba ko kuma nusaifinsa wato in an raba aikin aka ba takwas bai da jiki ɗaya ba inda ma zai ba da dukiya kamar tudun hudu to saboda haka mu kiyaye sabon annabi to saboda haka wanda ya je da la ilaha illallah ko ya je da aiki na kirki kowane iri ya zama na bayi kafirci na Allah to wannan yana da lada goma zuwa zuwa saba'in zuwa ɗari bakwai zuwa kuma yadda ba ma lissafi sai Allah Allah da ya halitta shi ya sani wa man ja bi sayyi'at wanda ya je lahira da mummunan aiki wala yuza ba saka masa ila mithla sai misalinta sai misalinta Allah ba zai ƙara maka mummunan aikinka ba yadda kai haka za a yi amma kuma ikon Allah har mutum mara kirki mummunan aikinsa ya rinjaye kyakkyawan aikinsa kyakkyawan aiki in kai guda ɗaya a takaice a baka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko ba adadi amma mummunan aiki in kai ɗaya sai ɗayan za a rubuta to Allah ya ce wa musu la yuzlamuna ba zaluntar su Allah ba ya zalunci a rage maka ladanka ko kuma a ƙara maka alhakinka Allah ba ya wannan Allah ba ya rage wa mutum ladansa in yayi ba ya kuma ƙara masa alhaki
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل كتير إنني ني hadani rabbiya ubangiji na Allah ya shirye da ni ila sirali zuwa ga tafarki mustaqimin mekeke shine addinin musulunci wanda Allah ya ga Allah ya yi shi musulmi to ya gode ma Allah kaji addini wanda Allah yake ce ma annabi ka ce kai Allah ya shirye da kai zuwa ga hanya madaidaiciya idan bawan Allah ya ji a ransa zai aikin kirki bai aikata ba sai a rubuta masa kyakkyawan aiki in ya aikata kuma a bashi lada goma idan bawan Allah ya yi niyyar mummunan aiki bai aikata ba Allah sai ya gafarta masa sai in kuma ya aikata shi ma a bashi guda ɗaya kuma yadda ma muke aka faɗi shi ne akwai malaku guda biyu da rigibu a tidu ɗaya na dama ɗaya na hagu wanda yake daman nan shi ne shugaban na hagu shi na daman kuma shi ke rubuta aikin alheri na hagun kuma shi ke rubuta aikin shari idan ka yi aikin shari in zai rubuta sai dakata masa mana ko zai tuba har awa shida ana dako in ya tuba a goge ba za a rubuta ba in bai tuba bayan awa shida sai a rubuta alhaki guda daya Allah kiyaye
dinan qayyiman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin dinin ƙayyiman addini miƙaƙe shi ne addini musulunci millata ibrahima shine irin addini na annabi ibrahima hanifan wanda yake mai sauki wanda ya karkata zuwa ga alheri babu shari wa ma kana shi ibrahim bai zamo min al-mushriki na daga mushrikai ba saboda haka mumini ma wanda ya rike hanya na addinin Allah wanda Allah ya ce annabi ya ce abinda aka umarne shi da shi kenan addini mai gage to wannan bai zama daga cikin mushrikai ba Allah shi buke mu
قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين قل كتي إن صلاتي كسن صلانا صلانا da nake yi ni wani suki da ibada na kowane iri aikin haji da waninsa shi ne ake ce nusuku yawa da kuma wani insa duka wa mahaya da rayuwa na duka na ba da rayuwa na wa mace da mutuwa na duka lillahi ga Allah ne rabbil alamin na ubangijin hali wato haka mumin ne yake ya ba da komai nasa ya fawwala ga Allah da shi kansa da ibadansa da rayuwarsa da mutuwansa duk yana yi ne don Allah la sharika lahu لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah kuwa la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi babu tarayya ga Allah a cikin wannan addini kuma na musulunci wa bizalika da haka da tauhidin nan wannan cewa ibada na ibada sallah na da ibada na haji da wani su da rayuwa na da mutuwa na na Allah ne ubangijin alamu shine wanda bai da abokin tarayya wannan shine tauhidi wa umirtu an ummine eh an ummine ni wa ana yi haka wa ana ni ne awwalal muslimina farkon musulmai ni ne awwalul muslimina eh farkon musulmi wannan al'umma in an tambayi waye farkon musulmi to annabi muhammad sallama shi ne farkon musulmin cikin wannan al'umma Allah ce muke mu قل غير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ولك ce musu yanzu a gairar laye wani Allah ne abu gina ban zan neme shi sai ubangiji ne wani Allah ne zan nema in ce shi ne Ubangiji na mai hankali ba zai yi haka ba. Wawuwa shi ne rabba kuli shi Ubangijin kowane abu, komai ka gani nasa ne. Walatar sibu nafsu, rai ba ta tsururi ta aikata wani laifi illa Allah ya sai makanta. Ba a ɗaukar laifin wani a ɗora mana, Allah bai haka. Wala ta zirwa zartun, rai mai ɗaukan alhaki ba ta ɗaukan alhakin wizra wata alhakin ura wata ran daban wata rai ta yi aiki sannan a ɗora ma wata rai Allah baya yin haka muwafika ne da daidaita da abin da wali dumna mugira faɗi yana cewa wa muminai kada kada ku bi hanyar annabi Muhammadu zan ɗauke muku zunubanku wato ya ce wa su yi kafirci kawai in ma a lahira inda alhaki to zai ɗauke musu shi ne walidu ɗan mungira Allah ya ce ƙarya ne wata rai mai ɗauka mai alhaki ba ta iya ɗaukan alhakin wata rai yanzu mutumin da yake ya yi laifi hukuma suna nemansa ka ce je maka ya maka libeli ba zai yi ba yawa to rai mai alhaki ba ta ɗaukar amma ran da ba ta da alhaki takan iya ɗaukan wani in an ba ta izini ta yi ceton ran Allah ce mu kima yawa saboda haka wani rai mai mugun aiki ba ya ɗaukan alhakin wata rai amma rai mai na kirki don annabi ce man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru mila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda ya sunnanta sunna mai kyau aiki mai kyau wani ya bi yayi kai kai ne kai ka soma to kana da ladan kanka da ladan wanda duk ya aiki da har tashin kiyama wanda ya aikata mummuna aiki kuma wani ya yi koyi da shi to shi ma yana da alhakin wannan har tashin kiyama yawa to shi ne wannan shi ne dalilin kayi sababin aikin sun masanna ila rabbikum zuwa ga ubangijinku ne marzikun makomanku yake makomanku yana ga Ubangijinku, ƙwai na biyu ku zai ba ku labari, bi makuntun ta tafi taktar juna, da abin da kuka zamo kuna saɓani a cikinsa. Yawwa.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
وهو الذي شيني وندا خلقكم يا لتيكو خلائف معصومة الأرض كذا wato ya balukun bala shashinku suna zama halifan shashi yanzu mu halifofi ne iyayenmu na iyayenmu iyayenmu halifofi ne na kakanninmu su ma kakanninmu halifofi ne na kakanninsu to haka tun da haka Allah ya yi duniya wa ba balukun ba fauka badin darajatin Allah ya ɗaukaka shashinku akan shashi da daraja wani ya daga shi da dukiya wani kuma ya ba shi daraja wani ya ba shi sarauta wani ya ba haka dai ya baka abin da bai bai wani ba shi ne ɗaukakawa to Allah ne yake haka to don mene ne Allah yake yin haka ya ce ya yi ne liyar ku don ya jarabe ku fi ma ta ku cikin abin da ya baku a cikin abin da ya baku nan in ya baka dukiyar nan za ka gode ne ka yi aikin Allah ko kuma in ya baka darajar nan za ka yi aikin Allah da shi ko za ka yi fariya to duk abin da ka yi dai an an baka an baka sai kuma abin da zai zube ba inda rabbaka ubangijinka Allah sari'u hisabi mai saurin hisabi dai hisabi dukkan wanda ya sabe iqabi ko mai saurin hukuma ne zai hukuga ma dukkan wanda ya sabe shi ba abin da zai yana wanda wuce Allah laga huru mai gafara ne ga muminai rahim mai jin kai kuma da su mumina Allah ji mu Allah mana gafara to mu je suratul araf makkiyatun wa haymi'atan wa sittu ayat bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad kitabun unzila ilayk فلا تكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين سورة الأعراف wannan sura ana gaya masa suratul laraf makiya ce sai dai wasalhum an qarati shine kawai ayoyi takwas ko ayoyi biyar su ne wanda ba a maka suka tafi ba ayoyin da ɗari biyu ne da hamsin a ɗari biyu miyatani ɗari biyu ko da biyar ko da shida a wurinta to abin da haka larafi gu ne tsakanin wuta da aljanna to an faɗi wannan a cikin wannan sura saboda ambaton abu da shashinsa abu ne duka sai aka ambace shi da shashinsa to shi ne bismillahir rahmanir rahimi alif lam mim sad Allah alam bi muradi bi zalika Allah shi san abin da yake nufi da wannan harfa guda hudu fassara kenan aslan wanda za ku wuta to ka faɗi haka kuma kitabun wannan littafi ne unzila aka saukar da shi ilaika gare ka littafi ne da aka saukar maka ana zance da annabi sallallahu alaihi wasallam makai aka saukar harajun laifi ko kunci wala ya kun kada zama fi su duka cikin kirjinka don kafirai sun kare ta shi aminu don kafirai sun kare ta alkur'ani to kada ka kuntata lallai mu ne muka saukar da shi alkur'ani an wasu ka ji tsoron a kare ta ka kada ya dame ka jumlan unzilan nan sifa ne na kitabu wanda aka yi ni nufin ɗaukaka ƙur'ani da shi da aka saukar da Allah ya ce kada a cikin zuciyanka ka ji kunci don abin da zai biyo baya na karyata alkurani to wannan haka ke la nahiya ne wai kun mai zumun biha wa fi sadin to to kada to an saukar da qur'ani don menene Allah ya ce an saukar da shi ne litin don kai gargadi kai gargadi da alkurani yawa wato kai gargadi makafiyar kai wa'azi wa muminai saboda haka ne Allah ya sautukar da Qur'ani litan zuwa don kai gargadi wa zikra kuma tunatarwa ne lil mu'minina ga muminai shi alkurani abin da ya taro kenan kai gargadi kuma ka tunatar da muminai yawa ittabi'u ma muna zuwa kaji ko wa takdiru unzila an saukar da qur'ani don a yi gargadi gawa kafirai a kuma tunatar wa muminai lokacin da annabi sallama a yi zama an ɗora masa isar wa makafirai ko ba za su azantu da shi ba to sai ya jingina gargadi gare su lokacin da su kuma aka saukar ma annabi wa'azi da tunatarwa to sai aka jingina ga muminai wato kowanne alkur'anin aiko gare shi in kafiri ne masa a gargadi in ba bai bi qur'ani ba zai shiga wuta idan mumini ne a masa wa'azi domin ya kiyaye kansa daga abin da sai kai shi wuta to tun da yake haka alkur'ani yake an sauka ne don gargadi da wa'azi ga muminai to bai halatta a fidda shi ga wannan tsarin ba kamar mutum ya karanta a hanya don neman duniya to ba a ce haka ba ko kuma mutum ya yi rera shi kamar waka shi ma ba a ce ya yi haka ba yawa don ji don aji a ce yana da daɗin murya to bai kamata ya yi haka ba bai kamata ya nemi kayan duniya da shi ba bai kamata ya nemi shara da waka da shi ba kamar yadda ake jin daɗi da waka wannan ɓata ne bayananne saboda haka ƙur'ani ne an saukar da shi don abu biyu kadai a yi wa'azi ga kafirai ga tsawa gargari ga kafirai a yi wa'azi ma muminai yawa ba amma babu wani wannan ita biyu اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ita biyu ku bi ma unzila ilaikum abin da aka saukar da shi gare ku min rabbikum na ubangijinku shine alkurani wala tattabi'u kada ku bi min duniyikum ma bayan qur'ani wani qur'ani to kada ku bi auliya'a wasu masowa da za ku bi su cikin sabon Allah don la da'ata li ma'lukin fi ma'asiyati khaliqi ba abin halitta don a sami mahalicci ba wanda ya saka bishi ka saba ma Allah amma kalilan kaɗan ne ma ƙwarai ta zakaruna kuke tunawa kaɗan ne muminan suke tunawa balle kuma kafin da aka ce musu gargadi ma din nan ko da ko kuma ma na ƙarfafa magana kaɗan ne ƙwarai mutane suke wazantuwa da Qur'ani.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون وكم ديا من قرية القرية أنا نفهم متانا القرية إن جاء الله هلكنا مك هلكت القرية أنا نفي أن هلكت متانا القرية سبو دمي الله تبجاء بها باسنا sai azabanmu ya zo ga alƙaryar da wani lokaci Allah ce bayatin da daddare suna cikin bacci sai azaba ya zo musu Allah kiyaye mu auhum ko su kuma ƙa'iluna suna bacci rana ido da ido sai aka sauka musu da azaba wato la yamuna bi zahirati baccin tsakiyar rana shine ƙa'iluna baccin hutawa na rabin yini to suna cikin haka saboda sun saba ma Allah sai azaban Allah ya zo musu wato abin nufi dai azaban Allah yakan zo wani lokaci da daddare wani lokaci da rana don ba mai iya tarewa Allah kiyaye
فما كان دعويهم إذ جاءهم بعثنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين دعواهم كرنسو فما كان بيزم با إذ جاءهم بعثنا لوكا تند عذابا ميزو مسو إلا أن قالوا سيسوكا تي إنا كنا ظالمين مو منزمو مو منزلم شكمو su suka yi makansu sun zalunci kansu saboda haka Allah ya musu sun san annam lam yaqdiru ala dabi azabi don su ba su da ikon ingija azaba sun faɗi haka saboda jin asara ne da nadama da kuma kwaɗayi cikin kubuta wanda ba su samu ba sun zalunci kansu Allah kiyaye mu
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن رام تنبي الذي أرسل إليهم وان دا أكا أيكو غريسو الأمة دا أكا أيكو غريسو رام تنبي سكون أنسى ومنزلين الله أن إجابتهم ورسلا قامسا ومنزلين كما وعملهم دا أيكنسو bima ballaga da abin da ya ce su sun aiki abin da aka yi sa gare su za a yi tambaya haka falalan tsaron da za mu tambayi almursali na wanda aka aka yi kan su annabawa ma za a ta da su a tambaye su da na aike ku kun isar da aika za su ce sun inda aika a tambayi su kuma mutanen an kawo muku aika na to Allah a faɗi yadda muka karanta kwanan baya kafirai da sai su ba ba wani manzon da ya zo gare su to kuma sannan Allah ya ce mene ولنقصن عليهم بعلم وما كنا to غائبين fala na kusanna za mu ba da labari a layin kansu bi ilmin da sani eh bi ilmin wato naktabi naktabi li naktabirahu don mu jarabe su an an ilmin ga sani mun sani ba wai ba mu sani ba ne amma za mu jarabe su ne bima fa'alu da abin da suka aikata wanda suka isar da su ba da amsar sun isar da aikansu wanda kuma aka aka aika musu da su ba da amsar cewa su ba a isar musu ba Allah ya ce ma ku na mu ba mu zamo ga ibina masu fakewa ba wato ga ga aikan da manzanni suka isar da kuma saba wanda al'ummunsu suka musu mun sani amma za mu tambaya
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن أو أيكي إيه، لل- أو أيك للأمال أو لسائفهم ها كو أو أيكي كو أو للتتفن أيكي بميزان دم سكيلي wanda yake lahu lisanun wakafatan yana da yana da harshe wanda yake gwada nauyin ake da kuma tafi guda biyu kamar yadda ya zo a cikin hadisi to ranan awon da za a yi yau mai zuran nan ranan tambayan da aka ambata shine ran tashin kiyama to awon da za a yi haƙo gaskiya ne gaskiya za a yi ka sani mutane za su ka- su kashi uku ran tashin kiyama yawwa saboda akwai mutane wanda suke da alhaki da mutane masu cuɗanya alhaki wannan kawai alhaki yake da shi wannan yana aikin kirki da munan kirki aiki wannan yana tsoron Allah to aikinsu su mutanen kirki za a saka aikinsu a sikeli wanda yake si- hannun haske kawai yake da shi babban aikinsu da gangan aikinsu sai a auna shaka wayannan kuma suna mummuna suna kyakkyawa sai a yi- sai a- a saka a sikeli mai hannu biyu haka wannan an sa hannu ɗaya ne kawai mai haske da babban aikinsu da ƙarƙarin aikinsu mai haske ne kawai wannan kuma sai a sa shi sikelin haka yana da hannu biyu dama da hannu nan lada nan nan kuma alhaki sai wannan kuma sai a- sai sai a- shi ma shi yana da hannu ɗaya ne na kafirci kenan to wanda suke da kyakkyawan aiki kawai dama haske ne sai su tafi aljanna Allah ta muni masu mummuna aiki da kyakkyawan aiki su ne za a auna auninsu a ga wanda ya fi in kyakkyawan ya fi sai ya ja su aljanna in mummunan ya fi to sai zai ja su ta to amma ba sai- ba ba ba ba ba farko wutar za ka shi ba sai a duba in kyawawan aikinsa da yawa kuma ga alhakinsa da yawa da haƙƙin mutane in haƙƙin Allah zai yafi in haƙƙin mutane ne kuma sai ya biya su sai a rika ɗiba aikinsu ana ta ɗora masa har kuma ya zama ai a ɗibi aikinsa mai kyau ana ba su har in ya ƙare ko a ɗauko alhakinsu a sa masa ta nan sai ya halaka Allah kiyaye ni to wayannan kuma dama su kafirai ne kawai dama babu wani abin nan ba tun da yake babu tauhidi ba, ba wani abu da auna dama kafirci ne sai a je wuta Allah kiyaye mu wato mutanen kashi uku da su zama da dama ai da hagu dama shine fari sol da hagun da dama shine fari da baki da hagun kawai shine baki kirin kafirci kenan to haka za a yi amma saboda mawazinuhu wanda suke lansa suka yi nauyi aka auna aikinsa suka yi nauyi suke sukelinsa to wanda haka ya faru shi ne amma saboda mawazinu to faula ka wayan nan su ne almublihuna masu rabo Allah sa mu ne yawa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه وندكما لا جنسى يرس نوي ألكن سيرجع الله كيعي وند أن أونا مسا هقول دامكنا أولئك وينن ديك ألكن سيرجع نوي kada su ne kada su an fusa kun suka ta tabar da kayukansu bitan siriha saboda tafiyar da ita ilan nari ga wuta bi ma kanu da abin da suka zamo bi ayatina za yazlimuna suna zaluntan ayoyinmu wato suna jayayya saboda haka su nasu ba abin da za a auna mai da auna musu sai kafirci ne kawai
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
ولقد مكناكم حقيقة من سامر مكو ku bani adama mun samar muku filar da a cikin ƙasa Allah ya halicci ƙasa ya halicce ku sannan ya samar muku duk abin da kuke so a cikin ƙasa me za ku yi sai ku gode lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ƙarshe da kuma awun kaya to shi kenan manista marar wanda suka miƙe kan kafircin wuta wanda ya miƙe kan imani aljanna to sai ya ambaci ma fara lamina nema abinda Allah ya zuba musu na ni'ima wanda yake wajabtar musu su yi godiya Allah mun gode maka to su Allah ya ce balagal makanna kuma hakikan mun samar muku da ni'ima fil Allah cikin kasa wajanna lakum muka sanya muku ma fiya cikin kasa ma'aisha gurayen rayuwa eh billahi asbabu hanyoyin da za ku rayu to muka sanya muku hanyoyin da za ku rayu da su yawa biya jam'u ma'ishitun amma kalilan kaɗan ne ma ƙwarai kuke godiya kaɗan ne a cikin halittar Allah suke godiya ma Allah a cikin nimomin da Allah ya ba su
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم حقيقة من هلتشيكو وتوبنكو النبي آدم أن هلتشيش an halitti babanku annabi adamu kuma kun hakikan mun halitce ku wato shine babanku adamu sun masarwar naku ku muka suranta ku wa antum ku fi zaharihi a bayansa sun makunna lil mala'ika sannan muka ce mala'iku isjudu li adam ku yi sujada ma adam amma sujada na girmamawa Mhm. to fasa suka sujada illa iblis sai wani a cikin su ana ce masa azajila shine iblis to shi shine uban ajan kamar yadda aka bayyana lam yakun min sajidina bai zama daga cikin masu sujada ba alhamdulillah صدق الله العظيم
Allah saka da alheri Allah saka da alheri to kan nan kan سأدب فينا هذا الحمد لله mun zo ƙarshen karatunmu sai dai Allah ya karɓa mana kuma za mu yi za mu yi ko zai jawabi ko da jawabi كل جواب الليل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ‘yan uwa musulmai assalamu alaikum rahmatullah alhamdulillahi ala kulli halin muna wa Allah madaukakin sarki godiya godiya maras iyaka godiya wanda baki da zuciya ba zai iya yinsa ba muna gode ma Allah da halicce mu musulmai kuma muna roƙonsa ya karɓi rayuwa a cikin musulunci muna roƙonsa ya mana arzikin tashi da imani da musulunci ranar kiyama mun gode ma Allah da ya kamu wannan lokaci kusan ƙarshen wannan wata na ramadana kamar da muka riga muka sani akwai wanda Allah ya sa an fara azumin da su ba su kawar haka ba muna roƙo wanda suka riga mu Allah ji kansu da rahama mu da muke raye Allah kyautata rayuwar mu Allah kyauta ƙarshe muna roƙo abubuwan da muka aka karantar da mu tafsiri Allah sa ya amfane mu abin da aka karanta shi bisa kan sababa Allah ba mu lada abin da muke kuskura mu ubangiji Allah ya fi mana Allah ba mu ikon gyarawa muna ƙara godiya kuma da fatan shi wanda Allah ya sa asasa wannan masallaci marigayi babanmu magajin malam Alhaji Isiyaka Jibril Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa yana aljanna sauran magabata Allah musu rahama kuma shi malam da ke ta kokari shekara da shekaru muna roƙo ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ja kwanansa Allah ya sa yi tarakawa kuma har wa yau muna godiya ma dukan al'umma irin kokari da ake yi ba dare ba rana kowa da irin kokarin da yake musamman na tabbatar da zama lafiya wannan jihar namu muna godiya irin addu'o'i da ake da fatan Allah kar gajiyar da mu kuma duk halin da muka samu kanmu ta roƙo Allah ya sa mu zauna lafiya amin a gurguje kamar da aka karantar da mu kamar da muka sani kuma muna ƙara kira ga dukkan al'umma mu ta haƙuri da rayuwa mu yi haƙuri yadda Allah ya ajiye mu ubangiji bai manta da mu ba halin da muke ciki shine kawai zai yaye mana kuma mu guje mu ta fatan alheri mu kanmu da tsakaninmu da yan uwanmu za mu ga alheri kuma a ƙarshe ina roƙo kamar yadda malam ya faɗa dukkan malaman suke faɗa Allah mai kokari kawar da hasada a cikin zukatanmu kamar yadda aka sani hasada mummunan abu ne kusan shi aka fara saƙon Allah da shi a doron ƙasa yanzu ma ya gama karantawa lokacin da aka ci a yi sujada iblis saboda hasada da girman kai ya yin sujada to shi yasa muke ta fama duk halin da muke cikin rayuwa yau nan wallahi in ka je ka zo ka zabo da ka samu hasada ne to Allah ya cire mana wannan abu a cikin bukatun Allah ya samu zauna lafiya ubangiji Allah ya sa da muka ga na baje Allah ya sa za mu kai akan na bana Allah ya sa za mu kai na baje a cikin rufin asirai wassalamu alaikum warahmatullah Isaka, Allah Isaka, Allah ya ƙara lafiya.
jama'a za mu yi niyya za mu yi addu'an katman tafsiri mu yi salatin annabi goma mun karanta fatiha uku ulhuwa uku fatiha uku ulhuwa uku bismillahir rahmanir rahim Allah mu bayinka ne mu yayan bayinka ne mu ba yayan ku yanginka ne kuma gashin goshinmu yana hannunka hukuncinka kuma mai zartewa ne a gare mu adalcinka kuma kan hukuncinka kuma har yau adalci ne Allah muna roƙonka da dukkan suna wanda kai ka ambata ma kanka ko ka saukar da shi a cikin littafanka ko ka sar da wani daga cikin bayinka ko ka zaɓi kanka da saninsa a cikin ilimin gaibinka to Allah ka sanya alkur'ani mai girma shi ne mai rainon zukatanmu shi ne mai yaya bakan cikinmu shi ne mai tafiyar da damuwanmu shi ne mai tafiyar da ɓaciranmu shi ne mai mana jagora zuwa ga tsira da zuwa ga samun dukkan alheri shi alkur'ani kuma shi ne mai shayar da mu ranar matsatsa Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu maza ka gafarta mu iyayenmu mata ka gafarta mu malamanmu ka gafarta mu iyayenmu da matayenmu da sukunayenmu da dukkan mutumin da ya kyautata mana da wanda ya so mu da kuma wanda yake da haƙƙi a kanmu na musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu rai da wanda suka mutu ya arhamar rahimina ya rabbal alamina Allah manzonka mai gaskiya abin gaskata amincacce shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu shi ne ya ce mutane ba su taba haduwa a cikin ɗaki na ɗakunan Allah shi ne masallaci suna karanta littafin Allah suna maimaita shi a tsakaninsu ba su taba yin haka ba sai Allah ka sauka musu da nutsuwa sai ka rufe su da rahama sai ka mala'ikunka sun kewaye su sai Allah ka ambace su cikin bayinka na kirki cikin malaulala na mala'iku wanda yake masu kirki masu girma gare ka Allah muna roƙonka ya Allahu ya Rabbi ya Hannanu ya Mannanu ya Ra'uhu ya Rahimu ya Arhamar Rahimina ga mu mun taru a cikin ɗakinka kuma saboda karatun littafinka mun zo maka da zunubai masu yawa da zukata kuma masu kankar da kai masu tsoronka to Allah ka saukar mana litsonka ka rufe mu da rahamanka ka ambace mu cikin bayanka na kirki ka rubuta mu da mu da iyayenmu maza da mata da malamanmu da 'ya'yayenmu da ma da surkunayenmu da mataimakanmu da masowanmu da dukkan wanda ya taɓa kyautatawa gare mu ko so ɗaya da muminai maza da muminai mata masu rai da matattu ka sa mu cikin diwani cikin diwanin yan aljanna masu tsoronka mabuta rabo da tsira wanda za ka shigar da su aljanna da rahamanka babu hisabi babu guba kada kunyatar da mu bayan wannan haduwa da muka yi bayan wani haduwa da muka yi na littafinka ya mallahul faru kai ne mai falala babba mai gamemmen rahama mai yarda ya arhamar rahimina ya rabbal alamina Allah kai ne hasken sammai da kasai kai ka shimfida suka halice su kai ne ubangijin al'arshi kai ne ka fare shi kai ka sakar a tawa da linjila da zabuwa da alkurani akan manzanninka wanda kai da su muna roƙonka da zatinka mai girma da darajar annabinka da dukkan annabawanka da duk abin da littattafanka suka taro na asiraru da kuma abin da mala'ikunka suka taro masu yardanka kada ka bar mana wani zunubi a wannan haduwa namu sai ka gafarta shi ko wata damuwa sai ka yaye ta ko wani bakin ciki sai ka yaye shi ko wani abun nema sai ka ba mu shi ko wanda ba shi ya dame shi sai ka biya masa ko tsaracecce sai ka tufatar da shi ko marar lafiyarmu sai ka barkar da shi ko matalaucinmu sai ka wadata shi ko mawadacin musulmi sai ka ƙara masa ka kiyaye shi ko ɓataccenmu sai ka shirar da shi ko kuma sarkinanmu illa sai ka gyara sha'aninsa ka kuma taimake shi ya arhamar rahimina ya rabbal alamina Allah ka girma musulunci da musulmai ka walakantar da kafirci da kafirai ka ɗaiɗaita taron kafirai ka ɗaiɗaita shablan ka ɗaiɗaita taronsu duk da suke ya hayu ya ƙayyumu ya ƙawiyu ya azizu ya kabiru Allah ya hayu ya ƙayyumu ya zarjalar ikirami muna roƙonka ka umfanar da mu ka mallaka tari da abin da muka karanta ka shayar da mu da abin da ka bayyana mana shi ka ji tausayinmu ka kiyaye mu daga babban firgita da babban taɓewa ran tashin kiyama da albarkan halartarmu gun karatun alkur'aninka da halartarmu jin karatun alkur'aninka alhakin gaskiya bayyane ne ya ladihu ya ra'uhu ya rahmanu ya rahimu ya rabbal alamin allahum ya allahu ya awwalu ya ahiru ya zahiru ya badinu muna roƙonka ka ba mu cikakken budi a duniya da lahira ka ba mu kyakkyawan cika ba yayin mutuwanmu kuma muna roƙonka Allah muna roƙonka Allah ka ba mu dukkan alherinka na duniya da na lahira wanda ake bayarwa da gaggawa da wanda kai jinkirin ba da shi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna neman tsarinka Allah daga dukkan sharori na duniya da lahira wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna da abin da yake kusatarwa ga aljanna na fadi ko aiki kamar yadda muke neman tsarinka Allah daga sharrin wuta da abin da yakan sa mutum ya shiga wuta min ko min gaulin na faɗi ko aiki muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da yafiya tutur a duniya da lahira kamar yadda muke roƙonka lafiya a cikin rayukanmu da iyalanmu da yayayenmu da masowanmu da dukkan musulmai maza da mata muna roƙonka Allah ka buɗe ƙirjinmu da albarkan ƙuraninka ka sauƙi al'amuranmu da albarkan ƙuraninka ka cika zukatanmu da ilimi mai umfani ka ba mu imani cikakke Allah muna roƙonka dukkan alheri ko wanda muka takaita ba mu iya roƙonka ba na alherin duniya da lahira ya arhamar rahimina ya rabbal alamina Allah ina roƙonka da sunanka mai girma mafi girma maɗaukaki mai ɗaukaka mafi karamci mai karamci tsatsarken sunanka mafi tsarki mai albarka wanda ka tsarkake shi wanda ba wanda ya san shi sai kai ina roƙonka kuma da darajar annabinka muhammadu da asirin da ya gudana tsakaninka da manzonka a laitul daren Isra'i, Allah lokacin da annabinka ya zama ƙaba kausani ko kuma ya fi kusata, Allah ka kiyaye sarki ka amintar da shi a cikin kansa da iyalansa, ka zo arzuta shi lafiya, ka tsawaita kwanansa, ka yi albarka ma rayuwansa, ka yi albarka ma 'ya'yansa, ka yi albarka ma talakawansa. ka arzuta shi magaji daga jikinsa kamar yadda ya gaji mahaifansa kuma aka dawamar da mulkinka da nimanka a cikin iyalansa da zuriyansa ka sanya shi sarki a duniya da lahira don albarkan annabi sallallahu ya mujiba datul mudarrina Allah ina ronka bismika da sunanka mai girma fi girma wanda babu wanda sace sai kai wanda ka ɓoye shi ga annabawanka da waliyanka sai wanda ka ɓoye sai dai annabawanka da waliyanka da ke ɓattattun bayanka Allah ka saka malhaji saka da alherin duniya da lahira ka gafarta masa gafarta ma iyansa ka kyauta masa zuriyansa don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kaman Allah ina roƙonka godiya naka ne ya hananu ya mananu ya budi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikrami Allah ni ga abin da ka sauka mana duka mu masu bukata ne gare ka Allah ka gyara mana ka gyara mana ƴaƴayenmu ka gyara mana kuma dukkan wanda ya halarta wannan go da wanda bai halarta ba na musulmai maza ko mata da muminai maza ko mata ka gyara rayukanmu da rayukan yayayenmu da na matayenmu da na masowanmu da zuriyanmu da iyalanmu da mabiyanmu wanda ya halarta da wanda bayina ka kiyaye mu ka kiyaye su ka dingije mana bala'i ka ingiye ma kowa dukkan bala'i kuma ka arzuta mu da mu da su sanyin yardanka da daddadin imaninka ka ɗaukaka darajarmu a cikin ka ɗaukaka darajarmu cikin aljannan illiyina tare da mala'iku masu girma masu karamci da falalanka da baiwanka da kyautatawanka kai ne mai amsa addu'an wanda ya mutu in ya roƙe ka kai ne kake yaye mummunan abu ga wanda ya mutu in ya mika hannunsa gare ka Allah mu mika hannunmu gare ka ka gaggauta mana nufin biyan bukata cikin dukkan abin da muka roƙe sa ko a fili ko a ɓoye da bukatun duniya da na lahira wanda baya tabar da wanda yake runsa wanda baya juyar da hannun wanda hannun da aka ɗaukaka gare shi baya juyar da ita a taɓe ya rahmar rahimina ya rabbal alamina Allah kai ne aminci kai salati da aminci a bisa annabin aminci salatin da za ta kubar da mu daga laifukan duniya da lahira da gurbatan duniya da lahira ta sadar da mu wata ta zaunar da mu gidan aminci ya muwa salamu ya kai ne mai aminci kuma gunka aminci yake komawa waya ne ka yi wuce barakta allah ka girmama wata alaita ka da waka ya zarjara lura kirami allah ka jirga mun dukkan bayinka wanda suka halarci wannan gu da wanda suka yi niyya zuwa ba su zo ba kuma ka baza musu ka baza a kanmu da mu da su duka ka baza mana rahamanka ka kiyaye mu da mu da su duka daga sharorin duniya da lahira ya rabbal alamina ya rahamar rahimina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تمع علينا إسرا كما أمنت على الذين من قبلنا ربنا لا تهمنا ما لا لاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يكرمك بديع